أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله بعد مجك وانا مسلاتي إن ذا مجك بدا كراتو جك وانا لتابي mai girma wato littafi na risala ta ibn mun jiya mun yi karatu cikin babin da yake magana kan aikin hajji kuma za mu ɗora a kai mun yi karatu tsayuwan mina da dawowa da kwanan muzdalifa inda za a yi sallan magriba isha'i da asuba nan ne muka kwana za mu tashi sun mai yaƙi ma'ahu bil mash'ar harami yau mai izin biha sun mai yadfa'u bi ƙurbi ɗulu ishamsi ila minan na to malam ya ce sun mai yaƙi ma'ahu bil mash'ar haram wato mai aikin hajji bayan sun yi kwanan muzdalifa za su tsaya tare da liman a nan mash'ar haram to kamar yadda muka faɗa wancan lokaci da ke babu yawaitan al'umma kuna tafiya tare da liman ɗin duk inda ake zuwa to amma a yanzu sai ka rasa ma ina liman yake tun ma daga ma arfa ɗin ballantana a zo muzdalifa to ala ya halin da ya ka samu kanka wajen ga aikin da za ka yi ko da liman ko babu liman mun fahimta sun mai yadda bi ƙurbi ɗulo ishamsi in rana ta yi kusan fitowa to za a matsa ilaminan a ƙara samina wai har ku dabbatahu yana mai sauri ko kuma yana mai sauri akan dabban shi badnil muhassir can wani waje da ake kira badnil muhassir ana so yin mutum ya zo wannan wajen ya ƙara ƙaimi wajen tafiya ya kan dabba yake ko a kafa yake ma ana so da ya yi sauri a wannan waje ɗin to fa iza wasala ila minan idan aka isa mina abinda za yi a wannan lokaci sai a soma jifan jamratul aqaba za a jefi jamratul aqaba bi sab'i hasayatin da tsakuwa guda bakwai misal hasal hazafi misalin tsakuwa irin na jifa ba da dutse irin na wurgi ba yawa wasu za ga sun ebi manya-manyan duwatsu to sunan kuma abinda ake jifa shine jamratul akaba shine wanda hausawa suke cewa ana jifan shedan a babu wani sheda a wajen da ake jifa kai dai hausawa sun rada mu wajen suna wajen jifan shedan sunan wannan jamra da ake kira jamratul akaba to za a jefe ta wato da duwatsu kaman da duwatsu guda bakwai in an ce hatsi shine dutsen da zaka iya sawa a bayan yatsan ka kai haka da shi mun gane ko to irin wannan dutsen ne ake yin wannan jifa da shi wai kabbiru yana mai yin kabbara ma kulli hasatin tare da kowanne dutse in zai jefa haka Allahu akbar Allahu akbar har ya gama to daga wannan an gama jamratul akaba an gama jifa na farko a wannan rana sai me zai faru sun mayar har sai ya yi sai ya soke abin da zai soka ko kuma ya yanka abin da zai yanka in kana ma'ahu hadiyin in dai da akwai hadiyan tare da shi dama hadiyan ai akan tafi da ita haccan to in an dawo din a wannan kana jamratul kana jifa sai yanka to amma yanzu duk ba za ka ga wannan ba abin hadiyan ma ba za ka gani ba in ba ka sa kanka sosai ba akwai kamfanoni da yawa wanda suke zuwa su yi wa mutane hadaya saboda yanzu mutane sun yi yawa ka ce ka kama ka je ka yanka ka yi kaza ka yi kaza akwai wahala kwarai to akwai yanzu za ka biya ne kawai tun daga farko za a tanaji wannan abin hadaya ɗin a hukumance za a je duk inda ake zuwa da ita kuma za a yanka maka daman sadaka ake yi mun gane ko sun mai haru in kana ma hadin sun mai halikuto daga nan sai aski bayan ya yi aski sun mai ya tilbaita sai ya zo sai ya gangaro ya ƙaraso wato ɗakin Allah a wannan waje fayafibu a nan ne zai yi ɗawafin da ake kiran shi ɗawafin ifada mun gane ko shi ɗawafi na farko ana kiran shi ɗawafin ƙudumi wannan ɗawafi shine ɗawafi na wajibi shine dawafi na cikin aikin haji din dawaful ifada shi ma zai yi sab'an sau bakwai kamar yadda muka lissafa a baya wayar ka zai yi ruku'u wato shine wannan rakawo'i guda biyu a makama ibrahim sun mai iwo biyu nan kana yin wannan kana yin wannan dawafi to ka yi dawaful ifada za ka koma za ka koma mina ka je ka zauna in kuma haji tamatti'i kake yi za ka yi askin kamatin a wannan rana ɗin sannan kada ka yadda dai rana ta faɗi maka kana cikin garin maka da halin da ake ciki kada ka yadda rana ta faɗi kana cikin garin maka za ka koma can mina ka je ka kwana shine yaqimu bi minan zai koma ya zauna a mina salasa ayyamin daga nan kuma ka koma mina har kwana uku fa iza zalata shamsu min kulli yawmin daga rana ta bushe na kowane rana to zai je ya jefi jamra rama jamra tallati tali minan zaka je ka ka jefi wannan jamra wanda take bin mina bi sabi hasayatin shi ma duwar watsu guda bakwai kabir ma kullu hasatin kowane dutse kana jefawa kana kabbara ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر dama wajen jifan guda uku ne to wayannan su ma jamrorin guda biyu zaka je kana jifa kowanne wato da wannan tsakuwa guda bakwai kamar yadda kai a na farko wa yakbiru ma kulli hasatin wa yaqif yana tsayawa lidduai ga addu'a li isri rami fil jamratil ula wa thaniya a jamra ta farko da ta bi kana tsayawa bayan ka gama jifan nan kana ka samu ka tsaya ka yi addu'a da duk abin da Allah ya sauwaƙe maka duk abin da za ka roƙa ka roƙa a jamra ta farko da ta biyu amma wala ya kafi inda jamratul aqaba a jamra jamratul aqaba nan kuma ba zai je ya tsaya ba domin yin addu'a waliyan zai juya sai ya koma sai ya koma can tantinsa ya je ya zamna tuntun shi yana gefe sannan wajen jifan yana gefe kullum in azar ya za ka zo ka yi jifa sannan sai ka koma to haka za a yi ta yin wannan har kwana uku faiza rama filiyomi salis idan ya jifa a rana na uku wa huwa rabi yomin nahar shine rana na hudu daga ranar da aka yi yanka to in sarrafa ila makata sai ya koma garin maka wa tamma hajjuhu ya riga ya gama aikin hajjinsa ya riga ya gama aikin hajjinsa ya koma garin maka ya gara ma daga ranar ma zai iya dawowa gida ga baki daya wa in sha amma a wajen jifan nan in ya so ta ajjala to ya gaggauta yin jifan filiyomai na a cikin kwanaki guda biyu min ayyami min a cikin kwanaki biyu na cikin kwanakin mina ya samu yayi kwana biyu ma ya dawo wasu ana yin na kwana na biyu zaka ga sun dawo wato bayan ranar na farko za su ƙara kwana biyu ne wasu kuma za su ƙara kwana za su yi kwana uku cikakke kafin su dawo ana dai kwana na biyu na za ka ga waje ya soma ya soma yoyewa gaba ɗaya na uku kuma to daga nan sai tashi eh wansu rafai za ka raja min makkata to yau gashi ya dawo maka an ce ga jirgi ya zo in jirgi bai zo ba kana nan zaune cikin garin maka kullum ka zo ka yi sallah ka koma ka zo ka yi sallah ka koma ka yi dawafi ka yi sallah ka yi dawafi duk lokacin da ga dama shine ma aka ce su wanda ba mazauna maka ba abin da ya fi musu a wajen aiki haji shine wato dawafi saboda babu inda za su yi dawafi in ba a nan ba su kuma wanda ke cikin garin maka su kuma su ci gaba da nafila to kai kan in ka je dama aiki ne sai ka haɗa duka biyu tunda baka da wani aiki in ban da wa'annan to sai aka ce ga jirgi ya zo za a dawo a jirgi in kun zo wannan sallan fa kowa ya koma daga nan sai mota to a wannan lokaci shine fa iza ka rije lokacin da kai nufin fita daga cikin garin maka to dafa shi wannan mai aikin haji sai ya je dawafi lil wada'i wato dawafin bankwana shaki kira dawafin wada mun gane ko daga wannan dawafi ka kulla dukkanin wasu ayyukan ka kenan wato na aikin haji shi ke na waraka bayan ya tsawafi ya yi rakawa ibi a makama ibrahim wan sarafa sai ya juya ya yi ban kwana da maka mun gane ko to wannan shine yadda ake yin aikin hajji lalle akwai bayanai da dama da dama watakila wanda mu ambace su a nan ba to amma dai wannan su ne dai ƙashin aikin hajin gabaki ɗaya a aikace haka yake duk wani bayanin da za a ƙara to za a ƙara a kan wannan ne a cikin mun lissafi yadda ake harami mun lissafi yadda ake ɗaukan niyyar aikin haji mun lissafi yadda za ka zo ka yi ɗawaful ƙudumi wato na shigowa garin maka yadda za ka yi sa'ayi yadda za ka koma yadda za ka zauna a cikin garin maka da ladubban wa'annan zama ga baki ɗaya da yadda za ka fita ranar takwas ga wata ka koma ka koma mina da yadda za ka wuce ranar arfa yadda za a yi tsayuwan arfa yadda za a dawo musdalifa yadda za a yi jifa yadda za ka dawo maka ka yi ɗawaful ifada aka ce kada ka kwana ka koma ka yi jifa washe gari ka sake yin jifa washe gari ka sake yin jifa in ka cika mun gane ko kamar da alkur'ani ya nuna mana da yanda za ka dawo ka zo ka yi ɗawafin wada'i da yanda za ka fita daga cikin garin maka shi kenan aikin hajji ya ƙare mun gane ko to malam ya ɗora ya ce wal umratu to kaga umra kuma mun faɗi ma yadda ake umra tun a cikin can yaf'al fi ma fiha zai aikata duk abin da zai aikata fiha a cikin ta kama zakarna kamar yadda muka ambata awwalan a farko ila tamamin sa'ayi har zuwa lokacin da zai yi sa'ayi bainar safa wal marwati to daga nan shikenan sun ma ya haliku sai ya iya aska kanshi wa qattammat umratuhu nan ma umra ta kare duk lokacin da muka so magana kan aikin haji har lokacin da za a yi sa'ayi to shikenan umra ta kare kana fitowa sai aski to wal hilaqu kaga yin aski din afdalu shine yafi falala fil hajji a wajen aikin hajji wal umrati da umra wa taqsir amma ka yi sai sai yujzi wannan ma ya wadatar wal yaqsir min jami'i sha'rihi zai zai zai rage dukkanin gashin sa wa sunnatul mar'ati ita ko mace fa wajen yin wannan at taqsir shine za ta kama kan gashin kawai ta yanke shine ta rage gashin babu batun cewa ita kuma sai ta yi aiki to wannan an gama za mu shiga ladubban da in ka samu kanka lokacin da ka riga kai harama da aikin haji wala ba a sababu laifi an yaktila muhrima shi an yaktila an yaktila muhrimul fa'rata wato babu laifi ga duk wanda yayi azama yayi niyyar aikin haji har ma ya soma babu laifi akan shi ya kashe alfa'arata wato bera mun gane ko wal hayyata da maciji wal aqraba da kunama duk babu laifi mutum ya kashe su wa shibi'a da makamancin irin waɗannan ka san duk wayannan farauta da an hana to amma wayannan layin masu cutar wannan babu laifi ka haɗu da su ka kashe wal kalbul aqur hakan nan kuma kare mai karen da ya hauka shi babu laifi a kashe shi wa ma ya'du da duk abin da ake iya lissafin shi minaz za'abi na daga dangin kuraye wasu ba'i da kuma zakoka duk waɗannan dincin da su masu cutarwa ne babu laifi wato duk a kashe su wala wiha da makamancin irin waɗannan wayaktal ana kashewa ma mina ɗaya daga cikin tsuntsaye ma yi ta ƙa'azawa abinda ake jin tsoron cutarwan shi minal girbani na daga hankaki wal adiyat da kuma abin da wato shirwa duk babu laifi a kashe irin su saboda me ana jin ana tsoron cutatarwansu wajen sata ko kuma wajen diga abu wayannan su a dangin su su kadai ne wato ake ake babu laifi mai aikin haji ya kashe wa yajtani ba hakan nan kuma mai aikin haji yana nisan tafi hajjihi a aikin hajjin shi wal umrati wa umratihi da umransa yana nisantan annisa'a mata gabaki daya wa qiba hakan yana nisantan turare ba za ka je aikin hajji ka je kana saka turare ba saboda wayansu turaren ta tayar da hankali ne gare su to ba za ka sa wannan ba wa mahidar siyaba hakan nan kuma da da tufawan take kewaye jiki kaga turare kan ai in ka saka bayan wani zai tayar masa da hankali ai ka koma layin ado ko to ba a son wannan gaba ɗaya ana so ka kaskantar da kanka ne zuwa ga Allah ba waje ne inda zaka je kana nuna kai ka isa ba yawa domin kai ba komai bane a wannan waje wa mahidas ya ba sai da hakan nan ma wato an hana mai aikin hajji haramun ne yayi farauta wa qatlid dawabi da kuma kashe dabbobi wanda ba wanda aka lissafa a can ba wa ilqa'u tafas hakan nan wato yin aski kamar mu ce zai rage gashin hammatan shi da sauransu to wannan duk an hana mai aikin haji yin haka wala ya gaɗi ra'asahu fil ihram hakan nan ba zai ba zai abin nan ba rufa kanshi ba zai saka hula ba ba zai rufa kanshi ba ko da hula ko da mayafi ko ma da menene ba zai yi wannan ba wala ya haliquhu hakan nan ba zai asa kanshi ba illa min daruratin sai dai inda da akwai larura in yana da larura a kanshi wanda babu dama a bari gashi ya fito to kaga wannan larura al-daruratu tubihul ma'zurat duk in larura ta zo abinda duk aka hana to larura ita tana halatta shi mun gane ko in dai larura ta zo to sai babu laifi ayi wannan summa yabtadi bi siyami salasati ayyamin sannan in yayi haka to fa zai biya fansa da azumi na kwana uku a hakan in har ya kai ga yayi haka aw it'amu sittati masakin ko kuma ya ciyar da miskinai guda shida kowanne zai ciyar da shi muddain wato muddin nabi guda biyu li kulli miskini ga kowane miskini bi muddin nabi da muddin na annabi sallallahu alaihi wasallam aw aw yansuku bi shatin ko kuma yayi nusuka shine yayi wannan shi ma ibada ne wato na wanda yayi laifi bi shatin da akuya yazbawaha zai yanka ta haisu sha'a duk inda ya so minar bila daga cikin garuruwa ko ya a can ko kuma ya dawo nan duk dai inda ya samu dama ya yanka wannan saboda wancan aski da ya yi to ina ganin nan za mu kwana a nan sai mu tashi a batun tufa mu yi magana kan batun ba za a rufa kai ba da sauransu to wani irin tufa ma za a saka an ce ba za a sake wayayyen tufa ba to wani iri za a saka mun gane ko to malam shine zai dora mana kan bayani akan waɗannan insha Allah za mu kwana a nan ran da muka dawo za mu dora daga inda muka tsaya abin da makaranta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت وارحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ya hayya qayyum ya zal jalal wal ikram ya Allah ka gafarta wa magabatan mu ya Allah ka gafarta ma iyayen mu ya Allah ka gafarta ma ƴan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah mu da muke tafiya Allah ka dauki mu na cike da imani ya Allah ka kyautata zuri'an mu gabaki daya ya Allah ka yalwata mana cikin arziki wannan lokaci na damina da ya shigo ya Allah ka ba mu abinci mai albarka ya Allah ka kyautata mana wannan damina gabaki dayanta ya Allah duk abin da yake tsoro gare mu ya Allah ka ka warware mana shi ya Allah ka nesanta mu da makiyan mu gabaki daya ya Allah ka taimaki musulmai duk inda suke amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah assalamu alaikum